إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين yau insha Allah ga shi dai Allah subhanahu wata'ala ya kaddara dum a markaz ahlus sunna da jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha uku ga wata na juma'a da akhira hijira shekara 1444 wanda ya dace da shidda ga watan farko 2023 a darasinmu na ƙarshe mun tsaya nuna cikin suratun rum mun tsaya aya ta 14 kina yau insha Allah za mu tashi aya ta 15 kayan na kwayan tambayoyi ta farko yana cewa mai hukuncin wannan hadisi kudisi abdi anta turid wa ana urid إذا كنت تريد إذا كنت تريد ما أريد كان لك ما تريد وإذا كنت تريد ما لا أريد لم يكن لك إلا ما أريد abinda yake cewa dai aka ta hadisi kudisi abinda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce ba tare ba da nasin alqur'ani amma ce Allah ce kaza shine al-kudisi ma'anan magana ne zamu magana ba matsayin hadisin ba kamar da ya rubuto cewa bawa na kai kana nihi nima ina nihi idan kai nihin nihin ka ya dace da abin da ni nake so ya ka samu abin da kai kake so kake nihi kake guri idan gurinka ya zamanto ba yadda ni nake so ba ba abin da zai wakana sai abin da nake so to da an san ma'ana ce mai kyau shi ya tambaye hukumcin hadisi bincike da malamai suka kan wannan hadisi kwata-kwata ba shi da sinadi ko wani banza ko wani kowar mutu amma ya shahara balle yana ga wannan isa alumuti na gali ya kawo shi ya shahara a gaban ba shi da shi suka ta imma ya kasar isra'iliyar shi dai bai da asali a cikin littawai na addini ko bangaren sahihai ko bangaren masaroni babu inda ya zo da sinadin shi amma ma'anar shi ma'anar duk musulmi bai inkarin haka abinda allah so ke wakana matsawar na shan lauran mulani ana bai tunan ne ba wani mutum zai zo kana na wani abu abin da Allah su amma a ce manzan Allah ya ce ko Allah ce wannan lafazin babu shi a lafazin hadisi sai wani an wani tambayar bambancin akan albatil da fasid kan matsayin armi a wajen malamai to zai cewa jamhurin magabata malamai na mazhaba me ya kalmar batil ko fasil kana ji da kaji kasan da kusan ma'ana da yace cewa na banza ko batacci na banza batacci to abin da aka samu su hanafawa suna bambanta batil da fasil akan abu aure biyu kan mu'amala ko arbi su ma sai da akan sauran abin aka ce fasil duk ɗaya da batil amma kan mas'ala ta aure da mu'amala misali suna kama su misali bangaren arni arman da aka yi misali ba shaida ko ba wani don akwai saɓani wasu masu ganin ana iya yi ya su ce kenan a nan sunan shi fati amma misali ka arin muharram makka ko ka arin ta biyar wannan batin ne mai suke ne a nan idan suka ce batin su kenan duk abin da arni ke ɗoka misali ɗokar ɗa magana gado duk abin da arni ke ɗoka ba wannan arman ba zaman bai cikin alibi ba ne ba ta ne ma suka ce fasid abinda ɗaya arme ba amma abinda arme ke ɗoka na ci na maganar gado na maganar na maganar gado daga ɗaga wani mijin duk iyaye ɗoka wannan ɗaɗin shi amma na ma jamhur magana mai zahirin magana gurin kusan ma'ana ɗaya ce su kansu a ce a zo ne kan magana gaskiyar magana babu da aka cewa wannan baɗi da wannan fasiji ne gurin kai nesa da shi ce ba arme ba ne ba ko ba ta shi arme ko mu'amala fasida ko ba ta da Allah wa'ala. sai magana ta wani bidiyo kwanan ya yawo da yawa kan masalar wasu ko a najeriya ko a ina ne an ga ana ba dabbobi giya to wargimar da aka shayi ake tambaye kanta to ina hukuncin wannan dabba da aka ba giya an ce tana kiba ta girman tana shan wannan giya kuma shin wannan halaka ne a bata da na cin nama da abin haka biyu baya yan wa masalar giya da farko ne yan wani masala ce irin wa'annan ababen musulmi ya kamata ya kawar ce musu ba magana kiba ba mai zai biyo bayan kiba da yawa aka yi abu ya a yi amma suka ce fi sekundar daga baya samu wani abu daban wanda inda za ta biyo bayan ta wani wani amma ya zama ko maganar hukunci don hukunci akwai masala tsakanin malamai kan shin giya duk da kowa ya tafaƙi giya haramun ce abinda malamai ke magana ai ba duka haram bane ba yake zama najasa ba duka haram ke zama najasa yanzu misali gumiki najasa ne dan ka taba ya kasar kawai hannunka misali da wiwi wiwi a kaga ciyawa ce dan ka taba kuka sallah aljihun ka baka sallah ciyawa ce ba tare da sallah amma ka ta haramun ce shaka misali a dai misali na musulman ma ya ga an zo da dabba musu za a je abin ne an ba mai muna ya ce shi ba kwa amfani da watata ta sula ne hamaita musu ce ya rasu da ce ina ma hurima a kaluwa cinta ne aka hana ba aikin haka ku je ku je mai ta ya ke da kawo kaga nan kaga haram ne a ci amma ba da mutum na jaka aka ji bai ta ko a takaice dai shi ne nan to akwai masu kan matsalar giya ita kanta kowa san haramu ne amma shi ne najasa ce an aka sa ta an yi ai suna magana ta Allah ce inna mal khamru wal maisu wal ansab al azlam rijlun min al-fisalibu ko to wani ayan jiro su gaba daya da gumaka da duka da mutum sauransu to a nan na haramci ne ke wannan nassin bai dokan karara zaman da najasa karkashin wannan idan aka doka ba najasa ba ce ba kenan cinta ko shanta ko taba jikinka bai bata sallarka akan cewa ba ta fitin najasa in gaji sana ko misali misali jini jini haramu amma shin ai akwai magana shi jini in ya taba ka najasa ne abu ne wanda a aikace sahabbai suka yi sallah cikin jininsu cikin rauni ko su yanka dabba da jini a jikinsu su je su yi sallah an samu ruwa ingantattu kan haka amma kwanan jini haramun amma shi najasa ce to kenan akan inda za a yi hukuncin haramta dabbar wanda ya doka jini ga wannan giya najasa ce shine zai ce domin duka dabba jallala dabba mai cin najasa kenan haramu ne a cita sai an keɓance ta ta ci wani abinci daban bayan lokaci ta kuma cita a kan wannan magana a kan masu ganin bada matsayin najasa yana kuma malamai zama su misali kamar yanzu albani da mawala su usaimin ɓangaren malaman saudiya su usaimin suna kan cewa najasa ce sun ka hujjoji a kan najasa shi albani da mawala iya tare da masu ganin ba najasa ba ce ba haramun ce haka abu ne dai kwarai mai rikici tsakanin malamai rabin da kula wani abin abin da lahiya kun sha ga lahiya ka sha ga lahiya kuɗa shi ne kunya lahiya kare lahiya ka da kare imanin ka ka matsala kullum ka suka shi lahiya balle magana ba a san ba abin da zai biyo bayan wannan abin da aka yi ba ta na giya duk abincin da ake yawa duk wani maganin da shi za shi da yake ba ya ma da giya a ba san wala ka sha ka shi lahiya Allah ta yi mu Allah ma ja
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون أن ودرس من الشيء من كرنتا ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون عشان آية تقرشي ranar da kiyama za ta tashi a ranar za a rarraba raba ta har abada an kare na tsakanin masu imani da marasa imani to nan sai aka shiga mana bayan rabuwar matsayin kowane bangare ya ce fa'amman lalzina amanu wa aminu salihat amma wanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari kuma kuna bane sananne imani bai wadatuwa he da aiki aiki bai fa'ida he da imani ba sa damuwa ba sa rabuwa kai ba sa rabuwa samun amfanar imani ne da aiki amfanin aiki ne da imani kun mun karanta abu ne sananne imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara imani wa fassara mai imani ta hanyar hadisi sananne shahararre na jibril mutum da mai imani mai bayani ka imani da Allah da mala'iku da ranar lahira da merita da tattawai da imani da annabawa da kadar alkhairu ko sharri wannan kenan dukkan imanin gaba imanin da ya cika game da Allah baka shakka game da Allah baka yi shakka game da manzon Allah da duk wanda Allah ya aiko baka shakka da tawon da Allah ya saukar baka shakka da ranar lahira haka baka shakka kan kadar alkhairu ko sharri wannan an san shi da cikakken imani to kuma aka ce aiki na gari kenan an san aiki na gari kenan abinda wanda ya halice ka damba wata ya sa ka yi shine aikin da ya daidai da shari'a shi ma sharaɗin aiki an yi kula khalisan sawaba ya zama to an yi dan Allah kuma ya yi daidai da sunna wanda aka turo ya karantar da kai ka yi daidai yadda ya yi ko da ka yi aiki da niyyar kwarai amma ba daidai ba ne ba ba ka samun lada a wajen Allah ba sa rabuwa shi ma ima aiki bai rabuwa dole ya zama to an yi shi don Allah kuma ya yi daidai da sunna cewa tun farkon kuma bayan tun farkon karatu na fikin malaka da ake anan kuratun muke bari daban kuma aiki daban saboda tun mai risala ya karanta da kai cewa eh da kalmar ta imani kalmar imani eh da aiki aiki ne da niyya ya jero da niyyar da kalmar da aikin ya sai da sunna sallallahu salama. kenan abinda aka yi babu ikhlasi mana bai daidai da sunna ba ko an yaki bai yi kuma ko kai da kake ko ya daidai sunna ko ba niyya shin babu duka dai sai sun gamu ni guda Allah ta fike mu da ayyuka na kwarai kuma mun sani kiran ba yadda za a yi da karan kan mu san me aiki na kwarai sai ta hanyar wanda Allah ya yi ku inda mutum yana da dama ya san abin da Allah yake so bai so da karan kanshi misali da yafi manzannin Allah aikin manzannin Allah ne su karantar da ku abin da Allah yake so dan su ne wasuta tsani da yake tsakanin bayi da Allah su ne manzannin Allah su kaɗai suke da haƙƙi su gaya maka abin da Allah mahalicin ka ke so na yi ko na bari in ba su kowa ya kafa ce shi na shi kula da kura don haka Allah ce fahim fi rauda fi barun rauda su waɗanda masu imani da aiki na ƙwarai suna cikin rauda mai rauda dausayi ma'ana aljanna yi hubarun suna cikin ni'ima da jin daɗi allah sa ma'ala shi wannan ɓangaren masu imani da aiki na ƙwarai ya ce wa an mallazi na kafaru wa الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون نعم وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أما وإن دسوكما سكا قرية تدى منزلنا معنى سكا كافر تيم الله suka karyatar da ayoyinmu na aya imma ta wahayi ko aya da Allah ke aikowa ga annabawa suka karyatar da ayoyinmu suka karyatar da gamuwa da tashin kiyama don kaga a nan wanda yake kafurcewa shi zai karyata maganar Allah ko Allah da ce karya ce kuma wanda ke karya mana wanda kafurce ma Allah shi ke karyata da wani kiyama kin tare suke nan ma cewa duk wanda ya kafirce ma Allah ya karyatar da ayoyin Allah ya kafirce ma wuni na kiyama na karshe ranar da ranar kiyama to su kuma wannan fa ulaika fil azab mudarrun su kuma wannan suna cikin azaba masu halarta ne wanda ba sa rabuwa da azabar Allah Allah kiyama
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون na Allah subhanahu wata'ala na tsarkake kanshi da kanshi kuma lokaci guda ishara ce tuku an yi muku umarni da yin haka a wannan lokacin ya cewa ku tsarkake Allah nan ana kata sabihi ko ta hamidi cewa ana ne ibadar Allah ko sallah a wani lokaci domin sallah ana kiran abu da yawa daga bangare daga cikin shi ana ne kuma shi sun sannan an san tasbihi da tahmidi wani aiki ne da ake yawan yi a cikin sallah iya ɗaukar salloli guda biyar gaba daya Allah umarni yin tasbihi za mu ce a lokacin wuni da lokacin asuba wala wani hamdu fi samawati wal ardi godiya kuma ta tabbata ga Allah a sammai da kasai wa ashiyan wa hina tusirun da lokacin marece da lokacin shiga rana lokacin asuba na yin wa magana tum almasa da magana al'isha shike da magana kan su almasa kana dokan tun daga bayan zawan har zuwa tsakiyar dare ko farkon dare magarba da isha kira a ƙarƙashin nan iya ɗaukar ita kan sallar ta magana ta la'asar da ta magariba har ta isha kin haka al'isha mana al'ashi al'ashi me aka cewa iya ɗaukar al'ashi na mana ashiyan ya zo a wani wuri kalmar isha ana ɗaukar sallar isha kaɗai ko lokacin atama amma duka wani lokacin gaba ɗaya da ashi da almasa suka ɗauki ma'ana guda misali na sarsan iya wata ruwa ta abu hurata ɗaka na sarsan ma ya yi raka ya sallama ga sallah fi ida salatul ashi aka ce ya yi sallama a ɗayan sallolin muraci a zaune asar ce amma ka ce salatul ashi kaga nan al'ashi iya ɗaukan bayan zawar kenan zuwa kuma har tsakiyar daren iya ɗauka gaba ɗaya na alamuyin wannan iya ɗaukan lokacin salloli na azur la'asar magarba isha kuma da aka ce ma'ana su ne dai a nan ake ɗauka a wannan wurare illa wani tushibiyu na ke ɗaukar lokacin sallah ta asuba nan dai umarni da allah ke a takaice na tsarkake shi da godiya gare shi kuma allah ya cancanci godiya a samai da ƙarshe shi ne abin godiya ba mai haƙƙin alhamdu a mai wani godiya in ba allah subhanahu wa ta'ala ba me ce gaba يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أولا مسألة المساء تنبنى دا أذكار دا زأتي ونن في المساء كذا أتيكما بالصباح كذا أذكار الصباح والمساء هي أذكار الصباح والمساء to a nan shi ne malamai ke cewa don a ce ma a zakaritin almasa iya ɗaukar tun daga bayan da asa haka han bayan magariba har bayan isha duk almasa ne duk wanda ka yi a lokacin kayi a cikin lokacin shi illa wanda aka ƙayyade misali yanzu ana ƙayyade irin askar da ake cewa bayan misali magariba kahin ma ka canza zama wanda aka ambaci magariba ko isha wannan shi ne azkarkin wannan sallah ta masa ko ta ashi shi za ka yi aiki da shi abinda ba aka yi tsalaki almasa ba ƙayyade ba sallah to in kai tun daga bayan da asar har zuwa magariba duk ka yi a lokacin da aka ce ka yi shi wallawa sai cewa Allah subhanahu wata'ala wanda ake kira da waɗannan wannan haƙƙin na tasbihi tsarkakewa da godiya yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy wannan taka kudura ta Allah subhanahu wata'ala mai iko ne cikakken iko mai abin da so Allah na hudda rayayye daga matacce ya hudda matacce daga rayayye abu ne a hili kuna gani a hili ne ka dai ga kaza za ta yi kwai ka ci ko ka bari a ɗin shi kana kallo na ɗan kwanaki za ka ya hudu da wata kaza mai rai tana yawo ko ta baka yanka ka ci ita ma ta yi kwan wata rana ka gana an hudu matacce daga mai rai kuma shi wanda ba shi da rai da farko da aka yi shi allah ya wata wata halitta mai rai daga cikin shi kowane allah abin da ya soke yi kai a jikinka daga maniyi aka hudo mani daga wannan maniyin Allah an ya gama a cikin hikimar shi wani bangare naka da wani bangare na mace suke haduwa kuma a samu mutum kaman kai ko kaman ke haka Allah tsara wannan kaga kai mai rai ne ka hudda wani amarar rai na mani ko kwan za mu ce to shi kuma wannan kuma ga bashi da amara da jikin shi kuma can Allah hudda mutum kuma mai rai duk wannan aikin Allah ne subhanahu wata'ala mai yin abin da ya so kuma wannan mai wannan ikon wa yuhyi al-ardh ba'da mawtiha shine kiraya ƙasa bayan ta mutu ƙasa bayan ta bushe ta kekashe yanzu a yi ruwa itat warabat ba mata mun kullu wajen bashi ko kai ana ruwa ta kumbura ta tsage kai kuma abin tsoro abin sha'awa ya zo daga cikin ƙasa duk wannan aikin Allah ne subhanahu wata'ala yace wa kadhalika tukhruju ku kuma mutane wannan aya ce a kuna ganin da abin da ya kana sai Allah yake gaya muku yadda kasan ana ruwa ƙasa ta bushe ta sandare ba komai na dukkan shirka ayi ruwa yanzu ayi ruwa wannan tsoro da aka shirka ko da yake binne a wannan wuri zaka ga ya hutu kamar na bara na za ka ɗauki hoto ya kasa gane na bara da kwanan zini wannan in ciyawa ce in mai yawon na wurin ko baka shirka ba in dai aka yi ruwa wannan tsiron da ya saura a cikin ƙasa zai ƙasa ruwa za a yi ruwa ruwa ya barbaru wannan irin ya tsoro kamar yadda yake na bara tuna da yake karantar da kai yadda kaga wannan tsoro ya mutu bayan ya lalace da ne ga shekara ne da ganye da filar abin abin sha'awa abin gani kina kai abin ya ga ya kare ya keke shekaran ya lalace ganyen ya bushe kamar kaman babu shi yadda ake a makwantan garin ku ka je makwantan ka kike dukkan shi kamar da binne ka san wani ka ga ba kowa wani ma a tona wurin da an binne ya ce ai na mai mutum ne wani mai bigina da ce maka na mai zuwa na hudu ko na biyar me ne zuwa na biyar an binne ya lalace ya binne wani ya binne wani a wurin an je an zo an je an zo su zama na gaba daya kamar ba a binne mutum ba za a zo an binne mutum a wuri kamar irin su wani masu aikin gina za a binne mutum a wuri ɗan shekarun ka zo he da diga ana tsarawa na shi ta gama da wata ta gama da wata ba kama da shi ba kuma wurin ne aka binne wani amma za a tona he da diga da adda ba ko ne ya zama shi ta gama da wata haka to wannan bacewar ku a cikin ƙasa bai hana Allah ta da yadda Allah ya tsoro da wannan tsiron bayan ya lalace ya bushe ya bace cikin ƙasa a gaban ka ne aka yi wannan a gaban ka ake shekara shekara ba shekara kana shi ba shekara ba shekara a yi wannan damana kana kallo a je a yi wannan to kai ma wata ran haka za a hudu ka shi Allah ce ka zalika tukhrajun haka kuma za a hudu ci gaba
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون
ومن آياته iya daga cikin ayoyi wanda aka gano girma da kudura ta Allah da hikimar Allah an halaka min turab ku dai wannan mutane masu ji da isa da kaza da kaza iya kai da kawowa iya alfahari da taurin kai daga ƙasa wannan Allah ya halarci daga wannan ƙasa idan an tumbasharun tantashiru sai ga kunan matsayin mutane kuna kai da kawo kana motsi ka yi kawai da kanan dai cikakken halitta daga ƙasa allah a cikin wannan kullum idan alamar ishara ga matona ka ajiye hankalin ka za ka ba su da yawa ayoyi ba su yawa yan wadan allah kurin mutum zai da hankalin shi za ka gano hikimar allah kudura ta allah kuma daga kuma sallama ma allah inda haka yi yanzu ɗan uwa ka diba wannan abin da aka yi ka da shi asalin ƙasa ba komin Allah ya mutu da ƙasa ya daga ƙasa aka zo aka yi wajen sulfa ta aka ta mutu wanda ka dibi irin halittun suke cikin ka ƙura gaban ku suke cikin ka na ciki da na waje da idanka da jinka da ganin da bace da kunnanka da gabawan ga suna hili wannan kaɗai na hili ka koma na ciki kowace ɗaya duk duniya wani ba mai ta duk duniya wani ba mai ko da ɗaya bakka rasu ido a baka duk duniya ba da ba da ido in ba da ciki da gyara a gyara in ya ba da samsa a baka magani amma in mutum an ƙare haka idan da kurmuce an ƙare sai yin dama kuma matsala a gyara ba ka magani duk gaba da Allah yi ka koma ciki ɗan wata ka ga ana wani ana alfahari wani ƙwararre ne specialist ne waje ilimin ido ko ilimin gurgun ne ko ilimin haƙori ko ilimin ƙoda ko anta wai ana mai ban shi wai ya gano yadda za a wa abin magani ba yi shi ba ba yi shi ne ba inda ake shi amma iya alfahari iya doro shi na kaza ne eh ilimi gare shi amma ilimin ka san tun kana da mutum ƙwararre da ake abin yabo ne ya ilimi amma shi ka diba wannan ina ma da shi abin gaba daya kai da kana girmama mai gyara kana girmama mai gyara mai zawaya leka a baka san girma da malikin ba ka ji ban wannan abu ɗaya ne wa ɗaya ne za a zo wannan wani ana magana ya yi karatu shekara nawa ya kware ya kware kudin gyara ne iya bayi bai iya wani ne abin ba wani ne wani daji abin da sun tafi girma Allah sun Allah mai girma ne Allah mai cikin kudura ne kan komi duna ko mai ɗauka ka ɗauki ƙoda ka ɗauki an ka ɗauki wani wanda ka ɗauki wani zuciya wanda kowanne bakin mutum a ce ya iya gano ta ya iya gano maganin wani gami ya adace wani gami ya adace wani gami ya kuma adace ba mutu to wannan ka riba Allah da wani abu daga ɗigon muni ɗigon muni ɗaya na ka kwanta ɗaya ɗan na ka wajen ɗaya aka gama duk wani da gaba da su ya maka ido ya maka kunni ya maka hannu ya maka tsawa ya maka kai ya koda ya hanta ya duka sai maka da daya da daya abu halitta ce kura wannan mai yawan mutum tsaye bar kanshi ya lura da kyau dole ya tsarta sallama ma Allah subhanahu wataala Allah shi da mu Allah ba mu tsoron shi Allah ya tafi daga cikin ayoyi na Allah ya halice ku daga ƙasa daga wannan sai ga kunan idza antum summa idza antum bashar dan tashirun sai ka a matsayin mutane kuna kai da kawwa yace kuma min ayati wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha litaskunu ilayha waja'ala bainakum مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون kaji da yanzu kai mai imani an karantar da kai ga asalinka daga ƙasa wannan ana magana asalin horko adam baban adam daga ƙasa allah ya halicce shi wannan sallallahu alaihi ya yi bayani karara na yanda wannan abin ya kasance ruwaya tabbatata ingantatta magana na cewa inna allaha khalaqa adam min qabadatin qabada min jami'il ard faja'a banu adam ala qadar al-ard ja'a minhum al-abyad wal-ahmar wal-aswad wa bayna dhalik wal khabith wat tayyib was salih wal hasan wa bayna dhalik yace annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah mai girma da buwaya ya halicci adam daga wata damka ta ƙasa da aka ɗoko daban-daban an ɗoko nan an ɗoko nan an ɗoko nan kowane ɓangare na ƙasa aka gama aka yi ƙasar halitta adam yace ɗiyan adam sun zo a gwargwadon ƙasar da aka ɗauko ka samu ko hori ko baki tsakatsakiya mai taurin hali mai kaushin hali na kirki na banza duk gwargwadon ƙasar da aka ɗauko shi a gaba kai halin iya alaƙa da wannan haka magana ba da labarin kaga nan iya karantar da mu da cewa farko masu tunanin wanda suke ajiye komi da Allah sabkar su yi aiki da kwallowarsa ba tare da hankali ba in suka mace akwai darwin darwin wata fikira ce da jimawa wadda a duniya ta yada irin tafi da yawa kanta masu tarin evolution evolution ke nan wai a mutum daga biri biri iya zama ya canza da ya kai ya kai mutum da mutum ko shi birin waye shi birin ba ka ba ya aka yi biri da kasa mutum kurin a kan adam ya shi wanda ya birin bai mutum amma kudu yin tsaye a nan kurin daga biri ne da kaza abin haka ne yake zuwa har kai da adam har har har biri yayi wayo ya kuma mutum wannan da kaiwa wani abu ne wanda kullu mutu ya aiki da wasu ababe wanda ya sa mutane shuba su kama haka ne illa ta muku daga baya na ga domin kiran na kusan ne ma aka yi taron amurka kan wani mas'ala abun hali tauri duk da akwai a cikin akwai masu masu masu kwanta ke shi masu ce ba haka bane ba amma dai yana ga zaman da aka yi na ga domin sense ne dubu biyu da sha takwas sha takwas sha takwas ne aka yi zama amurka a zo a zama na yanzu ilimi ya faɗaɗa an yi bincike an kai komi tsakanin zama da tsakanin zama na amurka yan zama amurka kai shi ne bincike amma ya zama amurka ƙarshe ne an ce wannan magana daga yau ya kamata kwalos dosi ne kwalos an tsare kurin darurin ƙarya ce kuma da aka bincika irin masu ra'ayin darurin hasil karin a gama kaza kaza a ji abin ne a ji a to dan kariya suka kariya dan suka yi rayuwarsu ya zama kariya ce kurin babu halitta a duniya ba halitta ka bincika babu wani halitta ko kwari ne wanda kwari kaza ya goma kaza babu duk kwari halitta da Allah ne haka da mun take kurin bincike da aka yi babu wata halitta jinsi ko a kwari ko a dabba ko a menene wanda daga nan ya koma wani kowanne haka mahalicci ya kare karshe illa ka hanyar girma ka za ta yanka zama amma dai abin ba wata halitta da Allah ya ɗauko da kai sai yau na halitta balle ya ɗauko mutum daga buri mahaukaci kenan wannan ya karantar da mu cewa wanda masu hankali ya gaske har biyu sun tana yau dawa wanda kun shi mahaukaci ta farkon ba abin da wani addini ba kun kwalwa ce kun na lalace kenan annabi ce kenan wannan shine kenan mu san asalin ga asalinmu Allah ne mai iko akan komi a cikin kudurar shi ya halicci babanmu Adam ba komi da ƙasa kuma daga jikin shi ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ya halicci matar Adam daga jikin shi kuma wannan hadisi ƙarin bayani ne akan wata fikira da take yawo a wajen wasu malamai marasa binciken hadisi ko su kwaso su ce Allah ta ko annabi ya ce ba tare da bincike har suke kawo shubha ga dukkan hadisin gaba daya su kuma akwai su mutanen banza masu da ƙarya ya wuce suna addini wannan magana tana nan a wajen malaman kirista yau idan ka ji malamin kirista a rediyo za suna kawo kirista da malamin sai wani irin su daya za ka rike nan da shi ba malamin daga can ya ɗauko ta isra'iliya eh labarin ɗaya ne wallahi sai araju na araju ɗaya ne abin da ke su malaman namu sun ɗauko ne wajen isra'iliya cewa ai asalin bakin mutum daga hamu ne ɗan nuhu nuhu alaihi salam da aka tsallako daga ruwa ya kwanta iya barci sai ya sha giya wa labarin ya sha giya ya yi zur da ya zur ɗan shi hamu da ya zo ya kalla ke mai dariya ɗan shi masara'ihu shi da ya zo sai ya rike ɗan wai da ya zo shi ke da sai tsine ma hamu da ya tsine ma hamu hamu da aka aiko da ya da baki gurin har yana mutane sun tafsiri ba za su tafsiri wai da baki gurin shi kuma masararimu shi kuma ya riye ya yi mai allah da albarka su ne masarawa masararimu wannan wani ƙarya ce ƙarya ce wallah ya saba kwakwara ya saba sunna kamar karanta makar da kawai kawo malibin da siya za su karanta wani shirma kenan wannan shi ne mace kenan shi ne dalilin tan yin kala-kala dalili ne na wannan asalin ƙasa halitta baban adam an yi da wuri daban-daban shi yasa launin mai canza kamar mata canza kai kuma halin mai canza haka mai bala bar salama sai kenan yanzu cikin da ayoyin Allah wa min ayati an khalaqa lakum ya halitta daga cikin ku dan ku min anfusukum daga cikin jinsin ku ya muku azwaja ya muku mata da ta sukunu ilaiha don ku samu nutsuwa zuwa ga wannan mata kowa duk da san gwamnati ya san armi ya san da haka sai yau da ya amma ya gwamnati amma banda gwamnati ya da gwamnati kenan a wannan shashi kenan wa asalin kenan hikimar arme maganar nutsuwa mai san nutsuwa ya arme waje ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya soyayya da tausayawa tsakanin ma'aurata ɗan wani shi ne jigo ta addinin musulunci an shar'anta arme a shar'ance saboda samun waɗannan abu samun nutsuwa soyayya tausayawa shi ne wannan jigon hana aron dole a musulunci don wasu kalmubuwar fasara a kan cewa ai a musulunci uba yana ɗamar iya ko da bata so nan sallar sallar abinda kurin kalmomin da ya yi albikir tusta azar wa izinu ha su matuwa wa sayin tusta azar magana gwamnati ya kasta ba da magana diya budurwa ana ne uzurinta ita uzurinta ta yi shuru ita mace ta ta samu ita mace zawara ya ta umarni a yi ko ka yi kuma ma ma'ana maganar ita budurwa an san budurwa da kumiya ba ta iya bayani to wannan inda aka karantar da ita addini ka'ida ta shari'a ta musulunci a wajen musulmi idan aka tafi diya mace kina son wane in suka kyale kina so dukwar a su kutu rida shirukin ki shike nan kago amma yau an san ta haka nan an karanta da ita ta san da haka haka yawon a mutane baka yawon ta yawon baka ta kyale da mata ta kyale dole a nazarin amsa ta ta bayani ita kuma magana ta kuma zawara suna ta dama ta san ta san komi suka ji ta san komi wace kina son wane to sai ta bayani eh ina so kudarma ko ka kudarma ya ta bayani to amma anan wai wannan bai sa cewa ta budurwa da abu da so nan sallallahu alaihi wasallam duk din da mutum ya tabbata wani iya sanki ya ta ya ta shara tana so to yanzu nan idan ta ce ban da sowa kaga kai ban da so to babu arni ban da so babu arni don babu sukunin babu soyayya don a kan shama soyayya a cikin kuma ba soyayya kan mata na sa akwai a ba ka haushi ranka ya ɓaci to akwai tausaya ne sai an ɗaya da mamata ka cakar mata ɗaya ka da tsoron Allah ko da bai santa da bai mata zalunci bai zalunta bai zalunta kenan akwai so akwai tausayawa annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace an zo an yi almi wata budurwa da ta rasulullah babana ya armar da ni akan dan dan uwan shi don mun bashi kurin ni ba na su magana ya tada a ruwa ya tada da zaura annabi ya tada a yaron ya tada wata an tada ta tsayar sun layi na yarda a yanzu amma na haka don uwaye su san da cewa ba haƙƙin su bane ba ba ta da haƙƙi kan wani lamari na maganar sokoki haka na kina ga a sharance bai halitta zalunci ne ka armar da ɗaya ka rubuta su kuma ba kai ta mata ba shi ba kai ta mata ba don bayan za a yi rayuwa ta sa'ada da ba a su ta imani bai wa in shi kano za a yi wala za a yi da cikin bala'i in shi kano za a yi yawan wallahi nan da kwana biyu mai kai wani uku ba ta kai wani tambaye su ma da miji na ɗayan ta ce shekarar talatin da shi talatin ta ce wala mana har yau ba da shi na yi na yi suke yaƙi har shekarar talatin da ɗiyar da kowane kowane ta ce amma samun san bada su shi wallahi kullum cikin bala'i ne ke sai ka bilata amma tare da don ba ta iya uwayenta a mai rute zaka zaka ta haƙi ba ta so amma ta ta zama a gida kawai ka don bala'i na ke babu jin daɗi ita kamar ta cikin jihar nan na mu kisan wata baiwa da wani bawan ala wani mun iya da zai alli sai wata ka cewa ne in za ka da kalmi sanka in ji zo kalmi sanka wani ya ce umar ma sai cika fita wani magana ya ce abin zanga ya maka ta ce ubar da sun da ya almi bin taɓa cin da ya hirar da ya mutu wannan su ta tafsir tun da haka da yayin tun da amina an ba da mutum tabbi da aiwata ba a cikin kubci nake iya mutuwa masha Allah ko da kai haka wallahi da haka ba kanka ta kare ta zamana tana cikin bala'i ne eh tana cikin bala'i ba zaman ba zaman ba ba da haka da mun ji ko alme muwaddatan wa rahma yaskunu ilaiha da taskunu ilai eh wannan wannan shi ne asalin jigon arme nutsuwa shi wasu birki cewa a kan shari'a alƙalmi shari'a wajibi ya raba arme da babu wani abu wajibi ne karkar karama kaka bar shi za a kun tutar akwai zalunci ya ce inna fi zalika al'ayatin da kome ta fakaru cikin wannan ayoyi da allah ya ba mu labari na shi wannan kudura ta allah akwai ayoyi ga mutane masu su yi tunani su lura da wannan abin da Allah ya mata kan tabbas akwai abin lura ga mai hankali alkan su masu hankali masu tunani ci gaba
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين wa min ayati iya daga cikin wani ayoyi za ku gano kudura da hikima ta Allah subhanahu wata'ala na duk yau rake mu tsaya ayoyi ne anan gami hankali yace khalqu samawati wal ard halitta samai da kasai kur ka tsaya kun ka dibi wa fi anfusikum afala tubsirun tace wa fil ayati min nubus wa yanzuru ga kasa ga kanka halitta kanka ma'ana ka tsaya kurin ka dibi kanka ya ishe ka aya ka jibi sama wannan wanda zai maka wa abin da kake gani ne wani abin hidda kurin ka yi imani a baka labari in wani abin ya wuce kulluka ta iya sanin girma abin da abin ya kurin ka imani abu ne mai girma ya wuce hankalinka aka ta sama an kare sama an kare aka ta sama har zama sama wa wannan sama wuce wannan tsayin ce wa ɗaya ce wacce sama wa sammai ne ɗan wa ɗan adam a yau duk ilimin ɗan adam duk abin da ba ƙasa da ilimi duk ba ƙasa da adam har yau kwallo ɗan adam a tunanin shi a ilimin shi babu ilimin zuwa sama ta ɗaya babu ba ma program ba ma program ba ma gaggaci mabita yawan su misali suna cewa turmamuwa mahi kusa da duniya wata kusa da mu tana tahiyar shekara hudu ta haske kasan kana suke danwa a lisani suke su kana haske haske iya bita suke iya gudun kilo 300 a sekon daya yanzu misali zuwa nyame haske zai iya zuwa a minti uku a sekon uku a sekon uku ba minti uku ba haske zai iya zuwa a sekon uku tuwa sekon zai iya zuwa sekon uku haske da kanan wannan shi ne tarihi haske a gama ko sekon kilo 300 a sekon daya to suka dauki awa ɗaya kai kilo dubu ne dubu ne kuma ba ba awa ɗaya ba ba ba sakatare ba ba shekara ɗaya ba ga ba wata ɗaya ba shekara shekara hudu kasance da miliyar ba kilo dubu ba ba ka kuma kana wani wai ita ce wutar ma wai mai kusa banda ɗan nesa duk wani wai a cikin duniya a cikin a wani duniya ta wuce ɗaya a saman farko ce cikin wani sarri su hana ne ko wani kuka kuma suke gurin ba ya magana sama ba ko ga ɗan uwan wannan kudin ɗaya ce har yau ɗan ɗan adam duk haba Allah shi da mulki dole mutum ya imani girma Allah Allah ya wuce ya wuce wasa ya wuce sai dole dole girma dole girma Allah dole a girma Allah kamar haka yace daga cikin ayoyin Allah halqu samawati wal ardi halittar samai da kasai Allah ya ce a antum ashaddu khalqan min samaa banaha ku da mutane kuke rigima yanzu ku da sama Allah ce waye in wahalar halitta ce wani ne Allah gida ta haba dan wa Allah shi ya mu da kullum kenan daga cikin ayoyin Allah yace wa ikhtilafu alsanatukum ma yace min min ayati khalqus samawati wal ardi daga cikin ayoyin shi halittar samai da kasai wa ikhtilafu alsanatukum da yanda halshin ku ko da nan ma dai na san duka ku ga ba zabar ne ga ba barbare ga ba haushi ga gasunan da gasunan gasunan ga tariki ba tautawa da wuce guzu gasunan da kwanan shi ga balarabe a nan magabu da yawa balle ka ce a ƙasar a duniya na Najeriya ma akwai nan kabila halishe wajen 200 na Najeriya ma 200 duka Najeriya 200 harshe daban kuma dan wanshi 200 a cikin Najeriya ma ba nan ba da haka kenan wannan kuma da duniya amma kowanne magana yake ya gane dan uwan shi amma sai ne ba za ka san abin da shi suna magana san gani ba suna magana ba gane ko wannan ma kuma yan wani kima Allah halishi ma bana da aka zamana a wata laborator wani gida aka zamana aka hudu har babu ba sai ko a gane ko sai ko a gane ko ba ne wanda yake da duniya ga wani ilimi sai an ce wata rana ina ga wani zama ana da wani BBC ya kan ziyara na ana mai iya kanu magana ya ce wani lokaci an yi wani zama aka ɗauki yara guda hudu guda hudu ana wai bincike ake a hudu wani sabon halishi a duniya wallan na nigam ya ce aka samu wani ɗaki tun suna kana yara tun suna rubuta sauran magana ba aka ci wani aiki ɗakin ba mai shiga abinci wanda a tura musu ta na'ura a tura abincin sai abinci kuma ba mai magana su sai suka girma su ake za a samu sabon halishi a wata laboratoire da wallahi da suka hoto kun kankura mai kankura ne wallahi ta ba ba magana ba musu musu magana da su musu koya ba su mana ba kuma su ka ta ba wallahi an yi abu an yi na akace an yi na akace ta su hula ya da ya da hudi ne ya da hudi aka sa sallan bayan sun gudu sun gaske magana suka hoto gaba daya ba ɗaya maka koya kankura mai kun kankura mai kun Allah ka yi su kuma kan kwana kuma kan kwana sai kenan yace ke daga cikin ayoyin Allah halittar samai da kasai da sabanin harshinan wa alwanikum da kalolin baki ja jajaja warwari bes ka san iri ko gani farin ma iri ga sanan gaji ko kana gane ko kana gane wannan farin na ina ne wannan farin da wannan baki ne gane na ina ne baki kana gane baki ta ne wannan wannan kanshi kenan iya cikin ayoyin Allah canjin sabanin kalolin yace inna fi dhalika laayatin lil alamin wannan abin da aka ambata wa'annan ayoyin Allah lalle ayoyi ne ga duniya da din wani misali da sam cikin da masu imani wa min ayati
wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtighukum min fadlihi إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يتوى من آياتي منامكم بالليل والنهار daga cikin ayoyi na Allah yanda Allah sanya muku barci cikin dare akwai na rana babu wani duniya da zaka ga kontinent da kaje a duniya nan kaf babu wani jinsi da kaje a ce su musu barci babu dole kai ko ka hauka ce eh sun barci za ku ce ɗan wannan ayar allah barcin wata nema ce yau mutum duk irin wahala da ya aikin ƙarye da koye noma da abin da ya kaje kaje kaje ka zo kare ka kwanta ka barci ka tashi ka ce ka kara kan maka ba mutu ni ma ta wani abin da ban babarci bai samu an babarci ba duka kwanta ka yi rairan ka meke ka zuwa ka meke baka hutawa ta barci eh nan ma ta wata wata aya ce ta Allah wannan barci da Allah ta mu za mu Allah na mu hutu fata shine dama ka huta duk wala kai kana barci an kare ka tashi kurum yawan ga kure ya sabo har aiki kuma gobe koma aiki manomi ne in menene ya koma aiki gobe ya huta kenan ma akwai aya ta Allah a cikin lamarin barci da samu fafta za ku mafadar zafi tashi kuma a je a nan fadala ta Allah a yi aiki a aiki a kare kuma a koma a huta inna fi zalika shi ma cikin wannan barci da Allah ta gudare da yana da neman fadala ta Allah akwai ayoyi ne kaumin yasma'un ga mutane masu ji su gane Allah ta ma su ci gaba ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
wa min ayati iya daga cikin ayoyi na gano da girma ko kudura ta Allah subhanahu wataala da kima Allah yurikum min barqa khawfan wa tam'a Allah ya tsara wani abu kayan ayi ruwa a gama hadiri iya walkiya yace khawfan wa tam'a daga an ga hadiri ya gamu bangare da kana tsoron ruwa kai baka banna ko ta kwana mata fada ka ta kwana mata fada ka ta kashi ta kashi ta shawada ta kashi ga ƙara wani ta dara mai kuje ga bura don ta sanci da ana ce da kari da kari da kari da kaza bura aka ta kari kana tsoro ka ta hado maka kuma kana ana kwadan samun ruwa ta samun abinci samun ni'ima ta Allah ta da ruwa take ga bangare guda tsoro bangare guda kwadai wannan haka Allah shi da kayan shi wa yunzilu minas sama'i ma'a kuma ya shirya bayan wannan hadiri ya shirya a yi ruwa a shirya hadiri duwan tsarin Allah ne shi ne komi za ka ci iska kaza wani kaza kaza duwan Allah gama kayan shi iskoki Allah gama kayan shi sa haɗu kuma a zubo ruwa daidai gwargwado wani da aka sati ana ruwa a wurin sati ba yanki ba yanki ba kuma hadirin shi ne wanda tsarin haka Allah tsara kayan shi ya ce shi ke saukar da ruwa fayuhi bil arda ba'da mawtiha ya raya kasa bayan ta bushe babu komi shi mutum ba komi samanta amma ayi ruwa da komi ya wato abin shawa dan washar abin shawa yace inna fi zalika la ayatin li qaumin yaqilun cikin lamarin wannan gama hadiri da sabkar da ruwa akwai ayoyi ga mutane masu hankali Allah ya samu masu hankali kuma yace wa min ayatihi an تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون نعم ومن آياته iya daga cikin ayoyi na Allah tabbatar da kudura ko hikima ta Allah subhanahu wataala an taƙoma sama wal'artu bi amri sama da ƙasa suka tsaya ba da wani dogaro ba da kera amadin tarauna kurin allah ya tsikan shi na kanta da kai ƙasa da ta ake wani dutsen kafa ya kewaye duniya wani dole hira ce ta mutane ba wani dutsen kafa kabukun sura ta ƙwani kabukun na kabukun sura ta ƙwani sunan sura ta ƙwani kafa cewa haka ake tada wai ga kasar haka sarki wa a kewaye an kewaye da bayan duk kuma ta duniya daban ba ka yi da ta yi ma ta mara fa'ida ba wai bayan kafo da bayan dutsen kafo bayan dutsen kafo da aka yi kurin kasa da sama gaba daya allah yi ka shi kudu da shukur allah yi kayan shi sama da kasa wa kullum idan allah ya ce ka za ka kafa kanka wada ka ga wannan ba a da wannan hirrikin daman ba su inganci da annabin Allah cewa kaza take wuri kaza ya danne da wuri kaza kaza kaga a yanzu ilimi ya kai arab da idan shi zai gani ga kasar gaba ɗaya hirin suhana ita ma kan tana yawo ta kan tana cikin ta cikin tana tana cikin ɗayan wata unguwa ce da ba wata tana yawon da ta ma can ƙasar kanta gaba ɗaya kuma tana tafiya tabbas tana tafiya sarin ba komai da Allah ko Allah ya kashi Allah ya kashi su sai su tazantar الجاذبيه الجاذبيه بتنتر ما بتنتر وابو لا ابو نكي نكي نكي ابو وذا ابو نكي الله ne muka shi gurin da ya gari haka take yawan ma tunanin ado tunanin irin mutum ne wannan suka abin suka presentar babu shi ko mi zarkici ko mi zarkici gaba daya sun san take na akwai wani abu da yake rikewa da yake rikewa abin wannan bai haduwa bai canzawa daga wurin shi bata gusawa rana bata gusawa watan bai gusawa daga inda yake ko ne inda aka tsara shi falakin shi ko ne yana da inda yana da orbit da suka orbit falakin abu ko ne ya wuri shi kuma bai canzawa ko kaɗan yadda ka san shekarar dubu nawa kaga kai da sai iya nan canjin bai ba canjin komi tsari na Allah kamar Allah ta zalunta kadiru aziz alim haka Allah kadar kai shi haka suke tahiya babu wani abu dan wani suka hayi zo da awa ɗaya awa biyu wani ya kuma wani abu daga cewa Australia aka yi wani zama ɗan abun kuma sarar subhana suka yi wani aiki sabo a duniya wani yaje daga tar aka sako shi da wurin ce ku diba kasar gaba daya hakika ne ga tana da wulwula wul wul wul wul kasar gaba daya daga tana kallanta wala da wani a tashe ba ko a kada kallanta tana wul wul wul wul ga nayi shi ya zawo da fara aka yi daga tana aiki wannan abu ne abu ne hili dole abubuwa Allah ya tsikan shi da ƙasar da sama da komi kalmamin gaba daya ba wata madogara da rike su duka suna tsayawa da umarnin Allah da ikon Allah subhanahu wa ta'ala shi kai ba wani abu ba su kuma in lokaci yayi za su sarama komai sabbin duka sabbin zai rikice gaba daya na sama'un shakkat wata mutumin katarar wata jihar sun ce komai zai rikice sama'un su sauran mai komai zai rikice gaba daya kiyama ta yi duka stamfin ya kare gaba daya yar lokaci akwai lokaci da komai ya kare stamfin amma yanzu Allah shi ne ba wani wata madogara Allah ya ke kayan shi saman da ƙasa gaba daya suna tsaye da umarnin Allah kurin Allah ce wa min ayatihi ya daga cikin ayoyi na Allah an taquma sumul ardi amrin sama da ƙasa sun tsaya da umarnin Allah thumma idza da'akum da'watan min ardi idza antum takhrujun kuma idan lokaci yayi Allah zai ki zai kira zai kiraye ku daga cikin ƙasa kuma kowa zai hutu dole Allah kai mu imani ina ganin ya kamata mu tsaya ganin samu insha Allah Allahumma salli ala ayyan wa muna fatar akwai masa lafiya Allah ba sa lafiya kuna ba gana babu shi shi wani dan uwa ne gaba daya Allah ba kowa lafiya Allah biya baka tuna alkhairi gaba daya da saka mu da alkhairi saka mu da dukkan duniya da kama alkhairi gaba daya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته